أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu yau ranar 17 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda ya yi daidai da 17 ga watan uku na wannan shekara ta 2025 har yanzu muna karatu a cikin suratul nisa za mu tashi ayata 141
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
bismillahirrahmanirrahim ayoyi guda biyu da suka gabace wannan aya Allah madaukakin sarki da ya ce ayi wa wato munafikai albishir ya faɗi su wane ne irin da suke rikan kafirai wato su bar muminai su jibinci kafirai su bar muminai Allah ya ce suna neman ɗaukaka ne a wajen kafiran to ai ɗaukaka duka tana wajen Allah Allah shi yake ba da ɗaukaka kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce an riga an sassaukar musu a cikin littafi sha duk inda suka ji ana kafircewa ayoyin Allah kuma ana izgili da ayoyin Allah Allah ce to kada ku zauna a wajen kada ku zauna a wajen har sai an canja wato abinda ake faɗi idan kuka zauna kuna jin daɗi kuna yarda da abinda ake yi to kun zama irinsu su Allah kuma zai tara munafikai da kafirai a cikin jahannama gabaki daya Allah ka tsare mu to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana sifofin waɗannan munafikai Allah ka kiyaye mu Allah ya ce sune allazina yatarabbasuna bikum sune waɗanda suke wato dako suna kullun kunnan suna kan ku suna saurare su ji fa'in kana lakun fatuhun min Allah idan yaƙi aka tafi sai suka ji labarin Allah ya ba ku nasara. Ƙalo alam na kun ma'aku sai su cinga cewa mummina, ai muna tare da ku ba, a tare muke da ku ba, tare ganiman da aka samo za a raba har da suke. Wa in kana likafiri na nasibun, idan kafirai ne suka samu nasara kuma suka samu rabo, ƙalu sai suna cewa kafirai alam nastahawizukum alaykum wato alam nastahawiz alaykum ba muna taimaka muku samun nasara ba wato mun shiga cikin mumine muna dakile su da magana muna dakile su da surutu muna hana su sai abin da ya kamata muna nuna musu kaman muna tare da da su alhalin ba ma tare da su wannan ya sa aikunci nasara taimakon da muka yi muku kenan nasarar da muka sa kuka samu a kan kenan wa namna'akum minal mu'minin mu muke hana ku wato ku ci nasara akan mu'minai wato wato muminai ci nasara a kanku wato abin da suke faɗi shine munafukai idan suna cikin musulmi suna hana musulmi ci gaba na wannan hana musulmi ci gaban kuma shi yake ba kafirai nasara a kansu ai kun ga sun yi aiki yawa su za su hana duk wani abin ci gaba da zai zo a cikin muminai sai su babata shi cewa ba za a yi ba to ai kaga a fakaice aiki suke wa kafirai to shine suke ga kafirai fa su suke taimakon su fa dakile musulmi da suke a cikin su wannan shi yake ba su nasara da haka tuna yana cikin abin da haka yanzu idan nasara suka samu to su ma suna ciki sai Allah ya ce fallahu ya haku bainakum yawmal qiyamah Allah zai yi hukunci tsakanin ku ranar tashin alkiyama kuma walan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minina sabila Allah bai sanya wa wato kafirai dama ba Allah bai ba kafirai wata dama ba akan mu'minai da wannan aya ce hatta wajen sai da bayi malamai suke kafa hujja cewa babu dama kana da bawa musulmi ka sayarwa kafiri ai ko ga an ka danka masa ka bashi dama akan shi na game da shi bawansa kamar sai zai mar wulakancin da ya ga dama to ba zai mar wulakanci ne a matsayin ma bawa ba a yana jin haushin shi musulmi ne to kaga aka ce da wannan aya babu dama idan kana da bawa wato wanda yake musulmi kan je kasuwa za ka sai da shi to ba za ka siyar wa kafiri shi ba na
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خلالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا
Allah madaukakin sarki ya ce a ina ka karanta ne ban ban gane zai ba ok innal munafiki ne karanta domin ma yau azumin ne sai kawai na ji ya kare wala ya zukuru na la illa kalilan sai na duba sai na ga innal munafiki na Allah madaukakin sarki yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah munafikai suna yaudaran Allah a ganin su sun dauka abinda suke Allah bai sani ba haka suka dauka wa huwa khadi'uhum Allah shi yake maida musu da yaudaran su Allah baya yaudara wato maida musu da abin su yake yi akan su mutum ya gama munafurci sai ya kare a kan shi ya gama shirin mugunta sai muguntar ta kare a kan shi shine Allah yana maida musu abin da suke ta ukullawa na na munafurci kuma wannan maidawan fa da Allah yake yi tun na da har yanzu har na gobe da ba dan irin yadda Allah yake maida musu kayan su ba da yanzu al'ummar duniya da shiga uku nasu sun shiga ɗari uku ma ba uku ba saboda makircin da suke yi suna ta ƙoƙari kada ɗan adam ya ne zauna lafiya suna ta ƙoƙari kada musulmi ya zauna lafiya ta wani ɓangare to suna ƙoƙari kada gaba ɗaya ɗan adam ya zauna lafiya ta wani ɓangare suna ƙoƙari kada baƙar fata ya zauna lafiya ta wani ɓangare duka ba wanda suke so ai kaman ƴan uwanmu ne a nan kiristoci su ɗauka suka yi kaman yahudawa wai ƴan uwansu ne kaga wannan rashin ilimi ne ba su san su wane ne ba suna yin ƴan uwantaka da su ne dan dai ai samu ai maganin musulunci amma ba wai dan suna san su ah su da ba su yarda da annabin ku ba na ai a yahude bai yarda da annabi isa ba kwata-kwata to kaga ina za su zama yan uwa da haka ga haka suke ta yi su suna yin makirci iri iri iri Allah madaukakin sarki yana mai da musu Allah madaukakin sarki yace alamu irin nasu kuma wai za kamu ila salati kamu kusala idan suka tashi za su yi sallah sai su tashi suna jikinsu duk a mace haka musulmi ya kiyaye kai ya zama zulkufan munafiki in zai yi sallah ya zama duk ko ina ka tafi kana da karfin kirjaji da karfin jiki amma da an kira ya ala sallah sai ka ji jikinka ya mutu ba za ka je ba ka jin daɗi ba sai ka shiga masallaci Allah ya kiyaye eh wajen da yake ya kamata in ka shiga kafin ka ji daɗi fiye da duk inda kake a duniya eh haka ya kamata mumini in yana masallaci shikenan yana ga saboda ba inda yake zai yi kusa da Allah in ba sujjada yake ba kamar masallaci shi yasa wata rana a Jos ana zaune a masallaci an yi magariba kawai sai waya ta yi ta zaza irin wayan wayan wayan lantarki ta yi irin spark kawai sai wasu suka tashi dududuru daga masallaci suka fita a guje da aka je ta tsaya shi ne wani malami sai ce amma ku ya za a yi kuna gaban Allah kuma don kun ji bala'i kuma ku gudu to ina za ku je ai ko mutuwan ne sai ku tsaya ku mutu a masallaci ko lahira aka ji Allah zai da ku cikin wanda suka zo daga masallaci suka zo na aka ga yafi amma ka gudu ta ce to ina za ka da haka masallaci shine mafi soyuwan waje a wajen Allah da haka ga in musulmi zai shiga ya ji lalle ya shiga wani waje mai muhimmanci kada kuma ya bari ya siffanci da siffa ta munafukai Allah ya ce idan suka tashi sallah kawai sai ta jin jikinsu a mace kusala duka jikinsu babu laka haka tashi da sa'annan su wata sifa ta su shine wala yazkuruna Allah illa qalila ba ta ambatan Allah na yura'una nasa suna yawa mutane riya duk abin da suke yi riya suke yi daman su wasa sa ran za su koma wajen Allah bare su ka samu lada wajen Allah wato suna yin riya suke yi kayi kenan ita kanta riya sifa ce ta munafukai Allah ya tsare Allah ya ce wala yazkuruna Allah illa qalila ba su ambatan Allah sai dan kada wato ba sa ambatan Allah madaukakin zarki sai wato lokaci dan kada kaga kenan yawan ambaton Allah wato yana da a cikin alamu na cewa musulmi wato ba munafiki ba ana son musulmi ya zama yana yawan ambaton Allah bakinsa ya zama danyi da ambaton Allah kuma wani abu da Allah maɗaukaki sarki ya sanya a cikin ambatonsa shine ko alwala ba a ce sai kana da ita ba za ka ambaci Allah haka kenan an barka sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah fi kulli ahyani duk yanayin da yake yana kaga mutum na tuka mota zai dinga ambatan Allah yana zaune ofis yana ambatan Allah yana kasuwa yana ambatan Allah yana kai kana kwance akan gado ma kana ambatan Allah wato ambatan Allah kasuwanci ne mai riba da Allah madaukakin sarki Allah yana son masu ambatan shi domin yayi alƙawari yace fazkuruni azkurkum Allah ya ce ku tuna ni ku ambace ni zan ambace ku washkuru li wa la takfuru ku gode min kada ku gode ce min inji Allah Allah madaukakin sarki ya ce muzabzabi na bai na zalik munafukai suna kai kawo tsakanin musulmi da kafirai wato su ba sa can su ba sa can muzabzabi na bai na zalik ba sa can ba sa can Allah madaukakin sarki ya ce la ilaha ula su ba sa cikin musulmi wala ilaha ula ba sa cikin kafirai wato ba su fito sun ce su kafirai ba ne kaga an huta da kaga su kaga kafirai su ba su zama musulmi ba kaga an huta na da kaga su kaga musulmi to su su ga a tsakani suke shi ne muzabbabi masu kai kawo tsakanin wannan Allah ya ce ba sa can ba sa can shi yasa ma an za su yi sallan ba wai don Allah suke yi ba suna yi don riya ne in za su yi sallan jikinsu duka a mace sa'annan akwai hadisi na eh, wanda imam bukhari ya- ya- ya ruwaito a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as'alu salati ala almunafiqina yace salatu isha'i wa salatu fajr mafi nauyin sallah akan munafikai su ita ce sallar isha da sallar asuba saboda kaga ba irin ishan mu yanzu ba ba irin asuban mu yanzu ba kaga da can a ishansu za a zo masallaci ba a gani idan wanda ya zo amma mu yanzu akwai fitila ai an gane da can da asuba da isha sai ku zo ku yi sallah ta huda mutum baka gane waye ina nufin sai dan ka bari gari ya dan saboda ba wadatan fitila ne da shi ba da haka ba a gane waye zo ba a gane wanda bai zo ba to Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa walau ya'lamuna ma fihi ma la'atawhuma walau habwan yace da munafikai sun san irin garabasa da lada da ake samu a cikin sallar asuba da sallar isha da sun zo waɗannan salloli ko da raja da gindini da sun san me ake samu wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad habamtu an amura bi salati fatuqamu ya ce na kusa na sa a yi sallah a tsada sallah a tsaye da sallah ya ce sun ma'amura rajulan fayi salli binna sai na sa wani mutum ya jagoranci mutane ya ce sun ma wato sun ma an ɗali uma'i bin rijalin manzala ce sai kuma na tashi na tafi tare da wasu mazaje wa ma'ahun huzamin min hatsab tare da su da wato garwashin wuta sanda wanda aka kunna mata wuta yace sai mu tafi ila qaumin la yashhaduna sala ga mutanen da ba sa zuwa sallah fa ahriqu alaihim biyutahum bin nar dan in kona gidajen su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan ne tsawa dokaciya dan me dan mutane su gane wajibi ne musulmi ya ringa zuwa sallah a masallaci ba maganar kana sallah a gida bane kai ba a gida aka ce kai sallah ba ana so ka yi a masallaci mata ne ake son su sallah a gida shi yasa ma musulunci ya sa ladan sallar su a gida idan suka ƙara shiga uwar ɗaki ma har ta falo in mata na da ciki da falo ka gaya mata in ta yi sallah a cikin uwar ɗaki ladan sallanta ya fi na falo ita mata amma kai kuma ka yi a masallaci shi ne ladanka sai dai nafila nafila ana son a ringa yi a gida ita ma nafila bada tarawihi tarawihi ana so a yi ta a masallaci saboda wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran nafila ka yi a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sanya gidajen ku su zama kaman makabarta shi yasa ma zaka ji sahabbai sukan riki wajen sallah a gidajensu ba masallaci suke rika ba fa kada wasu suna jin hadisan su dauka kamar musafai a gida suke sallah a'a su sun dauki sallah ne da muhimmanci kamar yanzu yanda muke kaga yanzu zaka ga mutum ya zo musulmi ya samu fili 100 by 100 ko 200 architect da zai marzane shi yake gaya masa ka yi min ɗaki biyar na ko ɗaki uku ko wajen kaza a yi dani wajen cin abinci amma sai ya manta ba zai ce a yi mar wajen sallah ba to abinci ma ya samu muhimmanci ba wajen sallah na tunda ka ce amma dani ya kamata ka ce amma wajen sallah yaran ka sa shiga wani waje nan wajen sallah ne kaga kenan sun san baba ya haɗa sallah da musulmanci yanda baba ya ɗauki tuwo da muhimmanci ba muhimmanci abinci yasa ake danin ba ko ba muhimmanci bane to an sai ka ɗauki wajen sallah su sahabbai za ka ji hadisai sahabbai har suna gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidansu yayi sallah a wani waje don su rike shi wajen sallah ba wai masallaci bane wajen da kawai in sun dawo ne za su zauna su ta nafilfili idan kuma an yi mai gida ba nan to an ji shiru to yana wajen sallah yana wajen ibada haka ake so a wajen ɗin shiganka wajen nan ko da wajen zaman mutum ɗaya ne kuwa damu wajen ka ne kuma ka mutu ma ka bar wajen yara su gada na ga wajen sallan baba ai wani abu ne na da aje ana kokonto ko baba na sallah ko baya sallah na da haka kaga yana da muhimmanci in ka tsara gida ka yi wajen da za a ringa sallah kamar da na faɗi ba wai maganar masallaci ba saboda masallaci in aka yi shi a cikin gida to sunan shi musalla me yasa ya zama musalla dan ba kowa zai iya shiga ba na shi kuma masallaci na Allah ba isa ka hada wani shiga ba ka gani da ka ba laifi kai masallaci dan familin ka na shi ne amma baka sani ba masallaci bane musalla ne na wajen sallah ne bai da hukuncin masallaci domin in ya zama masallaci ba ka da dama wani zai shiga ka ce fita amma gidanka kan wani zai da dama ka ce kar wani ya shiga na da haka shi yasa waɗanda suka yi masallatai a gefen gidaje ake cewa to su fitar da kofa ta yadda kowa zai iya shiga cikin cikin masallaci yayi sallah Allah madaukakin sarki ya ce wa man yudilillah wanda duk Allah ya batar da shi falan tajida lahu sabila ba za ka same shi wato yana da hanya ta shiryawa ba kuma ya bata kenan ya bata Allah ka tsare Allah ka shirye da na يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin kada ku riƙa kafirai su zamo majibinta al'amarin ku ku bar mu'minai Allah ce kada ku yi haka aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina so kuke ku bawa Allah hujja na sanya ku a cikin wuta so kuke ku bawa Allah hujja na ya sanya ku a wuta saboda duk wanda ya riki kafirai ya bar mu'mine wuta Allah zai tashi Allah ya kiyaye da haka ba a jibintar kafirai kamar yadda na faɗi jiya musulunci bai hana a yi mu'amala da su ba bai hana a yi kasuwanci da su ba amma jibinta ai an san kalmar jibinta ko ko dai hausan ba ta gane na na na gani shiru yawa ba ba kasuwanci ya halatta kai da kowa mu'amala za ka iya yi da kowa har ma ana son kai musu mu'amala wadda za su ga musulunci tare da kai su yi sha'awa su zama su musulunta saboda mu'amala ana son a kyautata musu eh ba a son ka munana musu saboda kai wakilin musulunci ne kai wakilin musulmi ne wasu a jikinka suke kallon musulunci wanda ba musulmi ba kai kai suke kallo sun ɗauka kai ne musulunci in kai daidai musulunci ya yi daidai in ba kai daidai ba musulunci bai daidai ba haka suka ɗauka wani abu ya taɓa faruwa a jos wani ɗan ƙabilan pilatus ɗin ne ya zo wajen malami ya ce zai musulunta aka ya kamar kalmar shahada saboda malam ya san halin su ya so mu ce masa to daga yau ban da shan giya a'a ya ce saboda ni ba bahaushe ba ne ya ce a'a ya ce to ai shi da wane ya kira wane alhaji wane teburin su ɗaya kuma an jima za su haɗu shi yanzu kawai da ya za musulunta ka ce masa sai ya ɗauka na ka gani sai ya dauka kawai an mar haka ne saboda shi ba bahaushe ba shi ya dauka shi aladin da yake zuwa kamar musulunci ne ya daidai shi kuma za a hana shi da kyar aka yi mar bayani cewa ba haka bane shi ma saban Allah yake yi kaga kenan inda wannan ya tafi yana kallon wannan mutumi a matsayin kawai duk abin da yake yi musulunci ne shi yasa ake son ka yi abin da yake za ka farzanta musulunci kada ka yi abin da za ka cutar da musulmi da musulunci don wallahi wasu kai suke kallo kawai da an ce musulmi sai duba ah ba ku gani wanda za su wa musulunci shari ba amma su da gangan suke sun sani in za su ba da hoton musulunci sai su nemi abin da sun san ba musulunci ba sai su sa shi da har a takaddun yaran makarantarmu wallahi haka suke mana in aka yi textbook text english book da za a koyar da yara waye musulmi waye idan za a ɗau hoton waye kirista za a sa christian sai a yi bayani shine waye waye waye to sai a je a samu wani ɗan gaye ya sa necktie ya yi ado sai a buga hoton shi sai a ce wannan shine kirista in an zo musulmi sai a je a samu wani mai bara ina kai ka mai bara duk kayan shi a yayyage sai a buga shi sai a ce wannan shi ne musulmi a kaga rashin adalci me zai sa ba za a samu wani alhaji ba da ya sha ado na misali a buga hoton shi amma su sun san suna riba yaro karami zai yi gani ya ce kai zai fi wanda zai fi burge shi na haka ne me yasa a nursery school wasu waɗanda ba sa ƙaunar musulunci ‘ya'yanmu da muke kaiwa nursery school na kiristoci ba duka ba amma wasu na suke mana akwai nursery da sai a zo a samu alewa sai a kawo yara ƙanana fa sai ko a ɗora masa sweet sai a ce kar kowa ya taba duk wanda ya taba ba zai sha ba sai a ce to kowa ya rufe ido idan aka rufe ido sai a kwashe su yadda sun bude ina su sai a ce musu wai manzan Allah ne ya kwashe kun ga wannan sallallahu alaihi wa sallam kaga me suke so su sa musu iyayya na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yaro kan kowa ya ka kwace mai su yadda ai baya sallah na nufin wannan ba karkara ba biyu sai kuma a ce to suna so a dawo musu su yi tsaye to su roƙi jesus sai a ce su yi su yi su yi sai a ce su rufe ido sai a ta musu sai a ce shi ya dawo musu sai su ringa thank you kana ganin wani abun bai da tasiri tasiri sun san me suke yi kai ne zaka gan shi kaman ba komai ba suna yi me yasa kake gani zaka ga yaro ya girma ƙato yanzu ya zama kirista mutum na ta mamaki ba fulatani ya zama kirista mutum na ta mamaki ba hausa ya zama kirista saboda bai saboda haka aka tada shi ana na yana ta faruwa saboda ai dan adam ba wai shi bane zuciyarsa ce shi eh in ta gyaru ya gyaru in ta baci ya baci haka suna nan suna ta yi mana kuma da yawa inda muke kai ƴaƴan mu dole mu dinga kulawa wani ya gaya mun ƴaƴansa da ya kai su wata makaranta ya ce malam na zo za mu ci abinci kawai sai na ga yaro ya yi haka na ce me ya ce waya makaranta aka koya musu in za su ci abinci ya ce ranar ya cire su ya ce kakakin yaro bai bulaga ba sun mayamman da shi kirista to ko zama na abin da suke yi allah da allah wane ne allah wane haka shi ne ma'anarsa in za su ci abinci kuma har ya koya kuma yaro duk abin da ka ga kai za ka gaba komai ba amma wallahi yana koya da ka je musulunci ya ce a yi tarbiya ai musulunci ya san za a koya ne da ka ga ya hana abin da ba ka tunani yaro zai iya sai iya a kano wani yake ba da labari masallaci ne limamin masallacin kullum suka zo sallah sai ya ce masu waya su kashe ya ce mai china ya cire batir haka yake faɗa saboda shi in an zo kashe china za ta yi ihu kusan wayar china in za ka kashe sai ka ji ga- dama ba a daji kashe ta ba sai ta yi wani tsitsi zai ce a cire batir to ya ce ɗan yaron shi ƙarami yana zuwa masallaci wata rana ya zo a gida zai yi sallah da ya gama sai ya ce mai waya ya kashe mai ce ne cire batir allahu akbar shi kadai a gida ya ce a ya ku ya ɗauka haka ake sallah eh suna da haka suna iya abubuwa mu ma kuma dole kan mu ɗau lokaci mu musu tarbiyya suna koya a'a anya gaba dai ko za ka ƙara innal munafiqina ko a bai karanta ba yawwa Allah madaukakin sarki ce innal munafiqina lalle haƙiƙa munafikai fi darkil asfali suna wato ƙarƙashin ƙasa ƙarƙashin ƙasa staircase na ƙasarsa na to ƙarƙashin ƙasa suke na wuta na to ai turanci ne wannan ƙarƙashin ƙasa ne na wuta su suna ƙasa wuta na saman su in wuta na saman kansu su wutan ce take ƙasan wuta take darkil asfal na wuta Allah maɗaukakin sarki zai mutu haka ne saboda sun cutar da musulmi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sun wahalar da shi su ne kawai suke dagula wa annabi sallallahu alaihi wasallam littafi saboda su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaki za a je baya faɗa inda za a je saboda su yi maza su je su kai bayani su je su bata shiri nan ba a huta ba can ba a huta ba to to Allah madaukakin sarki ya ce walan tajida lahum nasira ba za ka samu wasu mataimaka ba gare su ba wanda zai taimake su Allah ka tsare mu Allah yana son mu wato har kafirai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ga duniya har munafikan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah yake su tuba Allah Allah yake su tuba su daina kafiran Allah Allah yake su tuba su bar kafirci ba wai shi Allah Allah yake su mutu su shiga wuta ba a'a shine zaka ga yanzu musulmi na baka mamaki dan uwan shi musulmi kaman Allah Allah yake na kamar Allah Allah yake ne har ma ina nuhun ya shiga wuta wannan gaba ɗaya ba ɗabi'ar musulmi ba ne musulmi Allah Allah yake har kafiri ya tuba musulmi Allah Allah yake har musulmi in har munafiki ya daina munafurci ya zama ya daidaita to kaga Allah madaukakin sarki cewa yayi illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara barnan da suka yi wa atasamu billah suka yi riko da Allah madaukakin sarki bi ma'ana suka yi musulunci yanda Allah yake so kuma wa akhlasu dinahum lillah suka samu ikhlasi ya zama aikin su ba na riya bane suka dawo suna yin addinin su ga Allah sai Allah ya ce fa ulaika ma'al mu'minin wannan Allah zai hada su tare da mu'minai bayan fa sun yi ta munafurci bayan duk sun yi abin da suka yi in suka tuba Allah madaukakin sarki yace suna tare da mu'minai su kuma mu'minai wa sawfa yu'tillahu almu'minina ajran azima da sannan Allah zai ba wa mu'minai lada mai girma shine aljanna ka kenan za a haɗu duka a tafi a shiga aljanna akwai waɗanda aka kamo su a wajen yaƙi a wajen yaƙi aka kamo su a cikin fursunonin yaƙi wani a cikinsu sai da ya kashe muminai a wajen yaƙi amma yanzu an kamo shi a fursunan yaƙi kuma ba a kashe shi ba sai ya zo a hankali sai ya musulunta shi ɗin sai ya zama mumini sai kuma ran kiyama ka gan shi da wanda ya kashe su rike hannu za su shiga aljanna wanda shi ya kashe shi a duniya yana kafiri amma saboda ya tuba yanzu kuma ga su za su shiga aljanna tare shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin mamaki zaka ga mutum shi ya kashe wani a duniya amma kuma gashi Allah duk ya juya abin yau gashi sai rike hannu za su shiga aljanna tare na'am ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum me Allah madaukakin sarki zai yi da azabtar da ku ba Allah ba ya san ya azabtar da ku me zai yi da shi babu abin da zai yi da azabtar da ku amma fa in shakartum idan kun gode ma Allah Allah mun gode wa amantu kuka yi imani wani abin da Allah yake nema musulmi yayi yayi imani ya kuma gode wa Allah amma Allah bai san azabtar da mu musamman musulmi musulmi ai Allah ya barka shi ga musulunci dan kai ma azaba idan da Allah na son ya azabtar da mutu ai sai ya bar shi ta kafirci kawai mutum ya mutu shi yayi shekara 100 yana kafiri abin shi shikenan ya mutu ya tafi wuta ba ba fita amma tun da kaga Allah ya sa kai musulmi ne to Allah yana nufin ka da rahama Allah yana son ya yi ma gafara abinda Allah yake so shi ne ka tuba kuma kaga dan Allah yana taya mana gafara shi yasa sai ya bar kofar tuba a buɗe magana da aka yi tsakanin Allah da shedan shedan ya ce ba zai gushe ba yana halaka 'ya'yan annaba adam sai kuma Allah ya masa rantsuwa ya ce ni kuma wa izzati wa jalali ba zan gushe ba ina gafarta musu matukar su nemi gafara duk inda ka ja su ka halakar da su in suka ce sun tuba zan yafe musu haka fa ake da ka ga idan tuba ta gagara to akwai matsala eh a ce tuban ma ta gagara to ita ma tuban fa ka sani wa mata sha'una illa an yasha'u shi ma sai in Allah ya yarda Allah ka ba mu ikon tuba Allah ma na'am wa kana Allah shakiran alima na Allah ya kasance wato abin godewa ne wato godajje ne kuma aliman ne masani ne na لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما
Allah madaukakin sarki yace la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl Allah baya san bayyana wato mummunan zance mummunan aiki mummunan zance duka Allah madaukakin sarki baya san a bayyana shi illa man zulim sai dai wanda aka zalunta wanda aka zalunta kan zai kai koke na zai faɗi abinda aka yi mata amma in ba shi ba Allah madaukakin sarki baya san a ringa bayyana wato sabo baya san a ringa bayyana mummunan aiki sai dai wanda aka zalunta wato Allah baya san a ringa zage-zage sai dai wanda aka zaga in ba zai iya haƙuri ba musulunci ya yarda ya rama amma ya rama gwadon daidai yadda aka zage shi bai halatta ga musulmi a masa zagi mai hawa ɗaya ya yi zagi mai hawa biyu bai halatta a mar zagi mai hawa biyu ya yi zagi mai hawa uku idan mutum ya ce ma Allah ya kiyaye ya ce ma akuya ba za ka iya haƙuri ba sai dai ka ce ma akuya in ya ce ma rago sai ka ce ma rago shi ke nan kara ma na amma ba damar ya ce ma akuya ka ce masa akuya rago ka yi zalunci sai ka yi haƙuri to me yasa musulunci yasa don musulunci so yake ka yi haƙuri eh bai san karama za ka ji wuraren da Allah ya ba da dama a rama amma sai Allah ya ce wala in sabartum la huwa khairul lisabiri amma da za ku yi haƙuri da ya fi me yasa Allah yake son a ringa haƙuri saboda duk abin da za a biya ka ko abin da za ka yi na ramu ko in kai haƙuri za ka samu ninkin ba ninkinsa a wajen Allah shi Allah shi zai biya ka idan da za a ce wani ya ma laifin da alayira za ka biya shi misali bari mu yi misali da kuɗi a ce za ka biya shi dubu goma sai baka yafe ba sai ya biya to idan ka yi haƙuri Allah ya ce zai biya ka shi sai ya baka miliyan goma misali nake eh a madadin biyan ai ka kafa cin riba da haka biyan Allah shi yana da yawa bai da iyaka shi Allah zai baka biya ɗaya sai ka ga sahaye za ka shige aljanna eh to Allah madaukakin sarki ya ce a a zaman wa kana Allah sami'an alima Allah ya kasance mai ji ne sanan masani na'am إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا Allah madaukakin sarki ya ce in tubudu khairan idan kuka bayyana alheri wato kuka bayyana shi ya ku mutane aw tukhufuhu ko kuka boye shi aw ta'fu an su'in ko kuma aka muku abu mara kyau kuka yafe kuka yi afuwa duka wannan fa inna Allaha kana afuwan kadira Allah ya kasance mai rangume ne mai iko wato zai muku ninkin ba ninkin abinda kuka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin wani a cikin bani isra'il wanda yake ba wa mutane rance kun san rance ibada ne rance ka ringa ba mutane bashi ko za su dinga gudu na eh amma ka ringa ba su daidai wannan in sun gudu ba za ka damu ba na an gane karatun wanda in sun gudu ba za su daga ma hankali ba shi ya kamata a karin bayarwa saboda cikin ba da bashi in ka ba don Allah wallahi akwai riba na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya zo tambaye rance ka bashi bari mu misali da dubu ashirin in ka bashi rance dubu ashirin misali yau a sha bakwai ga wata ya ce ma sha bakwai ga wata na watan hudu misali zan kawo ma ba wata ɗaya ba duk ranar duniya za a rubuta ma ka yi sadakar dubu ashirin ka ji riba ɗaya idan kuma watan ya yi bai samu bai zai ce ka yi haƙuri ƙala ƙara mun wata guda to in ka ƙara mar duk ranar duniya sai a rubuta ma ka yi sadakar dubu arba'in kuma ran da ya kawo maka karɓi kayanka ai ka ga ribar ta kai riba da haka wato bashi alheri ne wannan da ke cikin bari isra'ila annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake ba mutane amma sai na ga yaran shi in za su je karɓa ce in kuka je kuka samu wanda bai da shi tabbas bai da shi ku sai na ya kyale ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mutu sai ya wayi gari a lahira bai da wani aikin alheri bai da aikin alheri to shine ya ta kankance zai tafi wuta sai Allah ya ce masa a abinda kake wa bayi na kai ma nama ya fi yadda kake wa bayina kai ma na ya fi ma a tafi da shi aljanna na kaga rayuwa ta yi riba da haka ya fiya alheri eh wanda suke tunani kamar mutum yana ya fiya bai da wayo wallahi su ne ba su da wayo da wannan shi ne amma ya fiya alheri ne Allah yana kan masu ya fiya kamar ci da abinci ne ai ka kalli yadda rayuwar duniyar nan take ko arni ba ma ke duka ba arni yana ci da abinci zaka ga Allah ya sa ta goma shi a rayuwarsa wannan haka Allah yake za ka ga Allah ya sanya masa albarka a rayuwarsa eh ko arne ne Allah yana san a ringa ci da bayansa shi Allah madaukakin sarki da ya sa muna biyin wa iyawarsa ne da gwanitarsa da ya ga dama sai ya yi ma koshe ina nufin kawai complete ka zo ba cin abinci ba wani abu amma iyawan Allah na da da jarabawa sai sa sai ka tafka ne mu abinci to sai yana son a dinga ci da bayansa in ya ga dama sai kanka koshi yake da kawai complete ba ka ci komai ba kuma da an yi ka koshi ma ai da baka more ba komai ka koshi kaga ai babu ba kuma jarraba rayuwar da akwai saura da sai ku ci kawai ta kwanta ya tabbaci ba inda zai je ba zai je magana neman abinci ba amma Allah ta yi kowa yana ci abinci har annabawa ba wanda Allah madaukakin sarki bai yi shi yana ci abinci ba saboda jarrabawa shi yasa lokacin da Allah ya halicci annabi Adam lokacin kamun a samar rai yana yimbu bushashiyar laka idan shi din ya zo ya kwankwata shi haka ya tuttutu kamar tukunya ran da ya leka ya ga cikin shi ba lokacin ba kayan ciki ya ce tun da aka yi shi da ciki to za a yi rigima da wannan to akwai budiri da la'ayi to ni za a dole zai ringa neman abin da zai ringa zubawa a cikin cikinsa Allah madaukakin na'am fa inna Allah kana afwan kabira ko na'am Allah madaukaki sarki ce innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi lalle hakika wadanda suke kafircewa Allah suke kafircewa manzannin Allah wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi kuma suna son su bambanci tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna suke cewa nu'minu bi ba'din mun yi imani da wasu annabawa wa nakfuru bi ba'din kuma wasu ba mu yadda da su ba irin yadda yahudawa suka yi kenan yahudawa ba su yadda da annabi isa ba a matsayin annabi kwata-kwata yahudawa ba su yadda da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wai yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila suna son su riki tsakanin haka hanya ta farki waɗanda suke wannan ula'ika Allah ya ce ulaika humul kafirun haqqa wadannan su ne kafirai tabbas wato cikakkun kafirai kaga ko kana musulmi da zaka ci da wani annabi da yake ce baka yarda shi ba ka zama kafiri Allah kiyaye mu haƙinmu ne wajibi ne duka mun yi imani ko amana rasulu بما أنزل إليه من ربي والمؤمن كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله دك dole ne shi yasa in wanda yake bai san addini ba zai faɗi magana akan annabinka to kai ba ka da dama ka faɗi magana mara kyau a kan annabinka da musulmi zai zagi annabi ta Allah ya kiyaye da ya rida ba dama saboda annabin Allah da aka matsayinsu suna nan Allah ya ce waɗannan su ne kafirai tabbas wa ta dina lil kafirina azaban muhina mun yi wa wato kafirai tanadin azaba ta wulakanci Allah madaukake sarki ya tsare Allah madaukakin sarki ya ce walladina amanu billahi wa rusulihi waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah walam yufarriqu baina ahadin minhum basu bambance ba tsakanin ɗaya wani daga cikin su ba su ce mun yarda da wannan annabi mun ba mu yarda da wannan a matsayin annabi ba Allah ya ce ulaika waɗannan sawfa yutihim ajurahum Allah zai ba su ladan su cikakke ko da sun yi wani addini ka san su a su kiristoci a lokacin annabi isa alaihi salam lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ya ɗauke shi lokacin da sarkin rum aka sa sarkin ɗaniya ya turo masa cewa an kawo gulman annabi isa cewa yana rarraba mutane ya rarraba zumunci ya turo sako cewa lalle ya kama annabi isa ya yi maganinsa lokacin da annabi isa ya ga haka suka gudu wajen su goma sha bakwai suka shiga cikin wani gida suka zo suka kewaye wannan gidan annabi isa suna ciki allah maɗaukacin sarki daga nan ya gaya wa nabi isa ya nemi wani a cikinsu wanda zai yadda a sanya mishi kamannin annabi isa annabi isa ya yi kira ga ci so uku cewa ne ne a cikinku zai amince a canza kamannina ya zama kamanninsa a kashe shi don za a kashe shi ya ce a kashe shi sai kuma mu zauna da shi a cikin aljanna duk sahaban ba wanda ya yadda ya faɗa sau ɗaya sai wani saurayi ya ce ni ne shi da kanshi ce kuma ka zauna ya ƙara faɗa ba wanda ya taso ya sake tasowa ya ce ni ne ya ce kuma ya sake faɗa na uku sai ya sake tawa ya ce to zo kai ne sai aka canja kamanninsa sai zama kamannin annabi isa har ya gaya musu ya ce musu a cikinku akwai wanda zai kafirce da ni har sau saba'in kafin nan suna gani ɗaki ya buɗe aka ɗauki annabi isa aka yi sama da shi allah ya tashi da shi sai ya rage saura su ga waje an kewaye da waɗannan sai ya zama suna fitowa a ce ba shi ba ne ba shi ba ne sai aka kama wannan saurayi don sun yi kama da annabi isa shi ne suka kashe shi suka sanya masa ƙaya a kan shi suka gicciye shi kuma alkurani ya gaya mana wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum kaman ne aka sanya musu suka dauka shi ne da aka suka gicciye shi to da suka yi haka shine a cikin su kiristocin nan sai suka rabu kashi uku akwai yaqubiya su yaqubiya a nasuriya yaqubiya nasuriya sai kuma musulmi su haka suka kasu kashi uku su yaqubiya suka ce a tunda sun ga tashin annabi isa dama annabi isa shine Allah sai dama Allah ne ya zo a cikin mu ya zauna in ji su ba yanzu kuma ya ya koma sai suna cewa shi annabi isa Allah ne su kuma nasiriya suke ce a a ba Allah bane dan Allah ne Allah ne ya turo dan shi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira gashi yanzu ya dauke shi to sai bangaren musulmi suka ce a a ba Allah bane ba dan Allah bane annabi Isa ne kuma Allah ya dauke shi to waɗannan su waɗannan biyu haka suka taru suka yaƙe su suka kakkashe su su musulmi sai zama su ne suka rage shi yasa zaka ji wa duk Allah yake cewa zai hukunci tsakanin su abinda suka kasance suna sabani na wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai alhamdulillah za ka tashi a nan inda ka karanta a nan ya tsaluka ya masu ga shi nan na'am wa alaikum salam yaƙin badar shekarar da aka yaƙin badar ku tuna mun na manta bakwai ga wata ramana ja bakwai ba eh ai shekara kace ko a'a rana irin rana ita yau ne rana ita yau ne sha bakwai ga ramadan amma sai na duka ce shekara ko? na? ta bakwai ne amma ni ni na manta ba dai ni na faɗa ambasada ne ya ce ta bakwai amma dai ni na manta gaskiya to kaji ta bakwai ta bakwai amma dai na san yau sha bakwai shine ranar ga ramadan kuma haka aka yi o hashiyu ba eh shi ma yana ciki shi wanda aka yi masa hindu ta yi masa training yadda zai yi ya kashe mata sayidina hamza kuma haka aka yi allah ya ba shi sa'a ya sa hannunsa ya yi shahada amma shi ma za musulunta eh ya musulunta duk da cewa bayan ya musulunta aka ce dai dan kauce ba a sa a ganshi annabi sallallahu alaihi wasallam in na ganshi yana tuna cewa shi ya kashe sayyidina hamza yawa to shekara ta biyu ce amma tana ya gyaro shi yasa kuka ji na ce muku ba ni na faɗa na eh alhamdulillah na san bata kai shekara ta biyu insha Allah wa alaikumus salam amin amin na gane gaskiya wannan wannan yana nuna mutum bai san addini ba kuma baya jin wazi kuma duk giya duniya ka sha tun da za Allah ya rufa ma asiri ka daina ai shikenan sai dai kai ta istige fari kuskure ne musulmi yazo yana gaya mutane cewa shi yana sabon Allah ba daidai bane Allah ya rufa ma asiri bai kamata aika tona wa kanka ba eh inda Allah yana san asirin ka ya tonu sai tona ma duk abin da kaga ka je ka yi a boye Allah ya barka ya rufa ma asiri ne inda yana son wanda ya tona asirin ba asirin nasu ya tonu ba yanzu wanda ya je yana zine ya mutu a hotel wadda ita wadda yake zine da ita take ba da shaida ita tana son ta fitar da kanta ita ba ta mar komai ba ina nufin ba ita ta kashe shi ba wani abin ba tona asiri ne da yake Allah yi sai al'umma ta sani da haka in Allah ya rufa mu asiri ba a son musulmi ya tona wa kanshi asiri to ita siyasa da ake yi kowa ya sani ba musulunci ba ce kuma ba a gina ta akan addini ba hasali ma wanda za su gaya ma siyasa za su gaya ma kawai in ka ji ƙa'idodin da suka mata ƙa'idodin ta sharuɗin da za ka ji har da yaudara a ciki akwai yaudara akwai ƙarya akwai cin amana akwai ha'inci na wani ya taɓa lissafa mu ya ce kamun ka samu akan samu masu ƙoƙari 'yan siyasa wanda suka san addini su yi ƙoƙari su yi abin da za su iya amma su ma za su samu tasgaro saboda abin guda ɗaya ne guda ɗaya ne da haka musulmi in ya shiga siyasa ba halal ba ne ya karya shi sai ya tunna shi musulmi ne ba zai karya ba ya faɗi gaskiya ya faɗi abin da zai iya wani da muka yi wannan magana zai ce ai bala ma ka ci zaɓe ba wai in ka ce za ka yi eh saboda kawai daman haka aka gino abin amma dai akwai wasu suna kokari gaskiya suna kokari amma musulmi ya sani cewa duk abin da a duniyar nan Allah zai tambaye shi kaga kenan sai ya kokari ya wakan shi wato alam nashira na ya rusul amin wato a bayanin da duk malamai suka yi kai na gaba ɗaya ya fi kuɗa ya fi tsira e malamai sun yi ta bayani saboda shi shiyas ɗin yana akwai wuraren ma da aka ce ma ba za ka yi zarkar ba saboda bai da tabbas yana nan ko baya misali amma in ya tabbata naka ne a cikin bayanan da suka yi gaskiya ka yi duka shi kenan ka huta ya fi zama aslam ka fi kuɓuta وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين na za a ci gaba da rubuta mai bashi lada? eh ha to daman mana tun da an gujimar da kudi za a bashi lada mana wato idan mutum ya ba da idan mutum ya ba da ya bashi ya ba da bashi ko aka karbo bashi idan mutumin yana da niyyar biya sai bai samu ba ake magana ba fa ana magana ka karbi washe mutane ka gibiya ba karka jara cewa za su samu lada wanda duk ya karbi bashi a niyyarsa ba zai biya ba da shi da barawo ba su da bambanci ina nufin daidai kake da wanda ya sata kuma Allah ya san zuciyarmu a ce dai ka karba na man kayi niyyar ba za ka biya ba wannan sata ne ana nufin wanda ya je yana ta kokarin samowa bai samu ba shi ake magana kaga wannan shine kuma cewa tunda ba a ce ka gudu ba ai in ka gudu ma zaka biya shi ran kiyama eh shi in ana bin mutum bashi ba gudu yake ba a musulunci eh zuwa ma yake yi. wataƙila ma in ya samu wanda yake bin shi wata ran yana cikin annashuwa ya ce je kama na yafe ma ah duk yana faruwa in ya same shi yana cikin daɗin yanayi sai amma ba gudu ake ba saboda in ka gudu ma ina za ka in ka gudu ma kana nan za a haɗu da kai a filin kiyama kaga gudu bai yi rana ba eh okay shi dakon kayan da yake so a kai man lahira kun ji wai wani a kano shi shi ya tambaya ma yake waye dan dako wanda zai mar dakon kaya zuwa lahira so in ya baka bashi ka zo zaka yi bayani baka sabo ya ce a wai nan ma za a kara ma wato kai tabar dakon kayan sa zuwa lahira ne mm. alaikum salam takalmi kuma a ina ni ban ji ba bari sai na ji na san me ke yawo ba na na alaikun musulun idan mace ta samu ɓari shin jinin da ya biyo baya jinin biki ne ko ko wani jini daban jinin biki ne man inda ya ya ya cika halitta akwai ɓari wanda yake ba a izina da shi dan bai cika halitta ba jini ne kawai akwai ɓari wanda ya riga ya cika halitta shi wannan jinin da yake biyo bayansa jinin biki ne hukuncinsa jinin biki na ɗan ko kuwa jinin ai bai kai wata wata wata wata hudu ne ko wata hudu shine yake zamowa cikin halitta har ma a lokacin ana busa masa rai daidai da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa in inna hadakum yujma'u khalquhu fi badni ummihi nudufatar ka gani ya kirga arba'in arba'in har guda uku arba'in arba'in guda uku za ka samu kwana ɗari da ishirin kwana ɗari da ishirin wata nawa na wata hudu wallawa ala to na ƙarshe sa minti biyu na na to ka sa a yi mangana sai ma ni ban ji ba ban ji na ƙarshe ba faɗa haka ba lafi ba da kula da shi ok shin haƙƙin naji mutum ne ya auri mata har suna da 'ya'ya amma sun rabu sai yanzu ba ta da lafiya ko shin haƙƙi ne akan mutumin ya kula da rashin lafiyanta ba haƙƙi ba ne sai dai ba mu kyautatawa na domin haƙƙi shine in baka yi ba Allah zai saka a wuta wannan ba ba haƙi ba ne amma kyautatawa ba ita ba ko wannan ma baka taɓa aurenta ba za ka taimaka masa ina nufin ya musulmi yana da wannan kuma ka duba darajar 'ya'yanku na zai ya kamata ka kyautata mata amma cewa haƙi ne wannan wani ba haƙi ba ne domin an ce haƙi kenan in baka yi ba na akwai abin da zai biyo baya wallahu ala sallu ala nabiyyin karim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Eh. rasuwa ne ko duka uku sannan kuma mutumin da ya kawo alƙwarar yanzu a Yawa.
ya tashi ya ce wa ce rabu na matar sarautar lafiya sai wani to ya isa Allah ji ya san akwai waɗanda suka rasu wajen mutum uku Allah ji kansu Allah sa sun huta akwai wanda ya kawo alkur'ani yana neman addu'a Allah ya san bukatun shi Allah ji ya san bukatun mu na alheri Allah ka biya mana akwai wanda matarsa ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya marasa lafiya a cikin mu duk Allah ya san su Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya san bukatunmu Allah ka haɗa mu da daren lailatul qadr mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت بحوائجنا عليم على قضائها قدير فقدها وعندنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمصاوب يا مجير العثرات اللهم أتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والميتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين آمين kada kada wannan zuwa na gaji Allah ya bada ladan Allah ya bada ladan kada Hawaii.